بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو الله سبحانه وتعالى لهذا معانا صافية ta lahadi 22 ga watan zulqa'ada ce a shekara ta 1436 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a shi daga watan tara a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na sira da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin ar-rahiq al-maktum har yanzu muna cikin abubuwan da malamin ya ambata kuma rubuta dangane da abin da ya shafi ufudi da tawagogi ko da tawaga-tawaga da suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kawo caffa suna karɓar musulunci da kuma tarihin musuluntarsu za mu tashi a na tara maganar risala na sarakunan yaman ko risalatu mulukil yaman wasiƙa da takarda da manzo Allah sallallahu sallama ya rubuta zuwa ga sarakunan Yaman da wadda su suka rubuto da wadda shi ma ya amsa musu yake cewa wa ba'da marji'in nabi sallallahu alaihi wasallama min tabuka bayan dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga tabuka qadima kitabu muluki himyara a lokacin wata takarda ko wasiƙa ta sarakunan himyar ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yaman wuri ne mai faɗi kuma tun da ƙabilu ƙabilu kowace ƙabila ko majmu'a tarin wasu ƙabilu suna da sarki haka guda ɗaya a kansu to yace wa hum sune al-harith ibn abd kulal wa nu'aym ibn abd kulal والنعمان قيل ذي رعين haka yake nan ya sa wani nu'man sai sa alamar koma ko sannan sai ya ce wa ƙailu zai ru'ai to kuskure ne haka ku gyara shi babu wannan alamar koma ɗin babu wawo ƙailu zai ru'ainin ɗin sifar nu'man ɗin ce don haka wannu'man ƙailu zi ru'ain da kuma annu'man wanda shi kuma shine sarkin zuru'ain zuru'ain sunan ƙabila ce sunan gari ne sunan area ne da wasu ƙabila suke zaune to ƙailu kuma shine ƙaramin sarki wanda a samansa akwai babban sarki shine ma'anan alƙailu yawwa don haka annu'man din shine ƙailu zi ru'ain mun fahimci yadda bin ki yawa amma dai nan na ga sa abin amma duk sauran littafan sira sun saba ma shi abin da ya rubuta ba wai wasu mutane ne daban da nu'man daban da kuma qailu zuru ain din daban wa hamdan wa mu'afif wato shine sarkin zuru ain da hamdan da kuma mu'afif wannan duka kabilu ne wa rasuluhum ilaihi jakadan da suka turo zuwa gare shi sunansa malik ibn murra ar-rahawi malik ibn murra ar-rahawi ba'athuhu bi islamihi sun aiko shi ne don ya sanar da cewa sun musulunta su waɗannan ƙabilu wa mufaraqatuhum ash-shirka wa ahlihi wa ahlahu yau bi islamihim wa mufaraqatihim ash-shirka wa ahlahu sun aiko shi don ya sanar da cewa sun musulunta kuma sun rabu da shirka sun rabu da masu shirka shi ne ma'anan mufarar a cikin sai a ce a shirka wa ahlahu saboda masdar din amila amalan fi'ili shi yasa nasaba al-maf'ula bihi shine a shirka wa ahlahu shi kuma mufarada din matsufi ne akan bi islam tunda yace ba'afuhu bi islamihim wa bi مفارقتهم الشرك وأهله سيتي وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم شيما يربو تامس أمسا كتابا وتتكدى يبين يأيك مسو وبين فيه أتكن تكدر كو وسيقر ya ambaci malil mu'minina wa ma alaihim cewa duk mumini duk inda yake haƙƙinsa shine kaza wanda shi ake nema ya bayar shi musulmi da kuma haƙƙin da aka ɗora a kansa shine kaza wanda ake nema daga wurinsa shine malahum wa ma alaihim mun gane wa a'ta fihi lil mu'ahadina zimmatallahi wa zimmata rasulih sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya baiwa duk kafirin amana wanda bai musulunta ba a cikin wannan ƙasa tunda kun san ƙasa ce da yake akwai ahlul kitabi a ciki don haka yace duk wanda bai musulunta ba aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da shi shine mu'ahad wanda aka kulla yarjejeniyar cewa zai zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙarƙashin musulmi ba tare da shi din ya musulunta ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin takaddar yace ya bada zimmatallahi wa zimmata rasulihi alkawarin Allah da alkawarin manzan Allah sallallahu alaihi ga wannan mutumi ma'ana kenan kada kowa ya taɓa shi ya zama a ƙarƙashin kariya ta musulmi amma da sharaɗi shine idan a'tau ma alaihim min aljizyati in su din sun bada abin da yake kansu na jizya wa ba'atha ilaihim rijalan min ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tura masu ya tura musu wasu da mazaje daga cikin sahabbansa amiruhum mu'adh ibn jabal shugaban su shine mu'adh ibn jabal wa ja'alahu 'ala al-kurati al-'alya aw sun tafan 'ala al-kurati al-'ulya kawai babu hamza a ƙarshe ma'anar su dai daya ya sanya mu'adh ibn jabal shine aladdi na sama al-kura nan ana nufin ko madina ko masarauta ko wani laddi shine al-kuratu saboda yaman ƙasa ce akwai inda yake da tudu akwai inda yake da kwari to wurin da yake gun tudu din da garuruwan da suke wurin da ƙabilun da suke wurin shugabansu shine mu'adh bin jabal mun fahimci abin shine al-kuratu al-aliya ko al-uliya min jihati adal ta bangaren garin adal har yanzu za ku ji ana faɗin sunan wannan gari ko adal yana nan a cikin yaman yana cikin manyan garuruwan yaman a wasakun da kuma garin asakun haka yi ko? na yau baina sakuni wasakasik adan tana nan a tsakanin wasu garuruwa biyu asakun da kuma asakasiki duk sunan wurare ne wa kana qadiyan wa hakiman fil hurubi mu'adh ibn jabal shine alqali wanda yake yin hukunci a yaƙe-yaƙe duk abin da za a yi na yarjejeniya da kuma idan wani ya saba hukuncin da za a yi masa da irin wannan mu'azu bin jabal shi ke kuma dama mun sani mu'azu bin jabal yana cikin fuqaha'un sahabbai ya zo kamar yadda zo cikin wani hadisi ko da maqal akan hadisin ibnu taymiya da yana kawo shi yana yin hujja da shi yana cewa mu'azu bin jabal ran tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakaninsa da malaman duniya baki daya akwai ratuwa ratuwa shine nisan jifa na hannu mana inda mutum in ya ɗauka ya jifa da hannunsa inda jifan ya tsaya to wannan abin nan masafar fagen shine bambanci tsakanin mu'azu bin jabal da sauran malaman duniya a wajen ilimi ma'ana shi yana gaba sannan sauran masu ilimi a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su bi shi a baya wannan kuka ashe babban mutum ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wannan wuri wa amilan ala akhdhi sadaqati wal jizya sannan kuma ya sanya shi shine mai aikin sa ma'aikacin sa na karbar zakka da kuma jizya wa yusalli bihim as-salawati al-khams kuma shike musu salloli na yau da kullum salloli biyar din wa ba'atha aba musa al-ash'ariyya ya aiki kuma abu musa al-ash'ari ala al-kurati as-sufla akan laddi wanda yake kwari-kwari ƙasa-ƙasa bambancin al'uliya ko shi kuma abu musa al'ashari a cikin da yaman ɗin a garuruwan da suke ƙasa-ƙasa inda suke kwari shine wato ya zama shine shugabansu shine zubaid garin zubaid za ku jana cewa zubaidi yawa wa ma'arib da ma'arib wa zama wa sahil da garin zama da kuma wato sahil gabar teku gabar da yaman take da alaka da teku to wannan bangaren shi shugabansu shine wa abu musa al-ash'ari wa qala kuma yace da su lokacin da za su tafi su biyu yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa yace in kun tafi ku zama masu sauƙaƙawa ga mutane wajen mu'amalar da za ku yi musu kar ku ƙuntata wa mutane ku zama masu bushara ma'ana kuna bushara musuluncin nan abin a zo a shiga cikinsa ne ta hanyar maganganu masu kyau wala tunaffira kar ku rika koran mutane daga addini ma'ana kar ku rika da maganganunku ko da ayyukanku abin da zai sa mutane su kyamace addinin su gudu ba za su yi shi ba sannan a junanku ku yi junanku da'a shine wata qawa'a wala takhtalifa wanda yake shine shugaba mu'az bin jabal kai abu musa al-ash'ari kai masa da'a shine abin da ake nufi tun daga shi ya ce amiruhum shine mu'az bin jabal ai ko yawa wa qad makatha mu'az bil yaman mu'az bin jabal ya zauna a yaman hatta tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana can yana wannan aiki har rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo madina ba amma abu musa al-ash'ari amma shi abu musa al-ash'ari فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا داو يا حدد من الله صلى الله عليه وسلم أحج بنقوانا لوكسن النبي صلى الله عليه وسلم كي حجي wannan shi ne abin da ya faru dangane da wasiƙun da aka kai wa sarakunan yaman kun gani a dunkule yaman ta musulunta sarakunanta da al'umma ta baki da wafdi na goma tawaga ta goma su ne wafdu hamdan kun ga can mai kira su wafdi ba saboda ba zuwa su kai ba ko su wasiƙa suka aiko sun musulunta kuma aka tura musu malamai masu ilmantarwa wannan shi ma wani darasi ne a ciki cewa idan mutane suka musulunta to kada al'umma su watsi da su su bar su ba mai koyarwa lalle a samu waɗanda za a rika turawa suna zuwa suna ilmantar da su suna karantar da su musulunci baya yiwa da jahilci duk inda mutum ya musulunta ya zauna kuma bai yi karatu ba to zai koma ruwa in ba a yi sa'a ba domin idan wani ƙarfin ya zo ya ja shi da iya zance da abin duniya da makamantansu sai ji cewa bai kai addinin musulunci bai kai shi ba da haka sai fasa sai koma wani addinin daban makon da ya gabata muke zancen ko ba nan bane yan gudun hijira da suke fita daga ƙasar suriya a halin da ake ciki yanzu saboda fitine-fitinen da ake ciki a jiya nake karanta wani adadi mai yawa suna barin addinin musulunci suna koma kiristanci saboda a ba su asylum mafaka ta siyasa tare duk da cewa labarin nau'i biyu ne wanda ya rubuta labarin yana ba da labarin a 'yan gudun hijira ne na iran da afghanistan wanda suka daɗe suna so su shiga ƙasar germany mafi yawansu sun bar addinin musulunci sun shiga kiristanci ta wannan tare da cewa babu yaƙi a iran babu yaƙi a afghanistan ko da ke a wani ɓangare nata akwai amma duk da haka garin saboda su samu mafaka sun bar addinin musulunci sun koma kiristanci har wani kirista yana rubuta labarin ana sawa a jaridu ana faɗin cewa gashi sun bar addinin musulunci sun koma kirista to wannan adadin ba lalle ya tsaya iya haka ba inda mutane sun kuntata a inda suke yaƙi ya sa an hargitsa su an kora su sun bar ƙasarsu ga jariri garin iyayensa sun tsallake ruwa ya kasa tsallakawa ya faɗi a bakin ruwa ya mutu bayan da za a yi da shi yaro ƙarami waɗannan wannan abubuwan tashin hankali kullum shi yasa ake son al'umma ta zama hankalinta na jikinta a ta addu'a duk abin da zai jawo mutane su shiga tashin hankali a guje shi ba alheri bane ba alheri bane kuma ba zai zo da alheri ba duk wasu fitine-fitine da mutane za su rika yi ko don su ce za su tura shugabanninsu ko wani rikici ko zanga-zanga tun da malamai dama suke cewa ba hanya ba ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane a kai kun ga irin sakamakon da yake bayyana daga cikinta da shi yasa kullum malamai su nusar da samari hanyar kawo gyara ba ta wannan hanyar ba ce ba a taɓa samun gyara ba tun da aka yi duniya ba a taɓa samun wanda suka ci nasara da irin wannan hanyar ba nasara da kuma ba a taɓa samun wani wuni da zai zama wunin alheri daga waɗannan mutane ba kamar da alhassan albasri yake cewa allah zai tsare mu to sai wafdu hamdan wafdin hamdan wata ƙabila kuma hamdan su ma tawagar su su wace ya ce waɗannan ƙadimu sanata tis'in sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta tara بعد مرجعه صلى مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك بين داو وسد تبوك فكتب لهم فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا من زال الله صلى الله عليه وسلم يربط أمس تكدة أقطعهم فيه ما سألوه ينكى مسو أبن سكن إلوكيشي إقطاعي nan abin da ake nufi kamar irin abin da sarakuna suke yi ko gwamnati take yi ta yanki fili ta ba mutum shi ake cewa akfa'a a baka fili kyauta a ce wannan naka ne je ka gina gida ko a ce dai ka biya dan wani abu marar yawa wanda ba sa ya kai ba shi ake cin nufi da iqta'i to aqta'ahum ya yanka musu fihi ma sa'aluhu wa amara alaihim malik ibn namat ya shugabantar da malik ibn namat a kansu wasta'malahu ya dauke shi a matsayin mai aikin sa alaman aslama min qaumihi akan cewa ya zama shine mai shugabanci akan da kuma lura da rayuwar waɗanda suka musulunta daga ƙabilarsa wa ba'atha ila sa'irihim Khalid ibn al-Walid sauran waɗanda kuma ba wannan ƙabilar ba a aka a manzo Allah sallallahu alaihi tura Khalid ibn al-Walid yad'uhum ila al-islam dan ya kira su zuwa musulunci fa aqama sittata ashhurin Khalid ibn al-Walid ya zauna cikin su wata shida yad'uhum yana kiransu yana wa'azi yana faɗakarwa falam yujibuhu amma ba su amsa masa ba su karɓi addini wata shida thumma ba'atha ali ibn abi talib sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an wa amarahu an yaqfula khalidan ya umarce shi ya bi khalid ma'ana bi bayan khalid ibn walid faja'a ali ila hamdan ali yazo gurin wannan kabila ta hamdan وقرأ عليهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم تامس ولن تكدا لوسيقى دغ من الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام يكراس هو مسلم فأسلموا جميعا baki ɗayan su suka musulunta in wannan yayi wata shida ba amsa masa ba aliyu ya zo lokaci guda yana karanta takardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta wa kataba ala ko ko aliyu ko وكتب علي ببشارة إسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه يربو توتوسيقا زواج من الله صلى الله عليه وسلم أنا بعد بشارة سوى قاشي وأن متعني فسم مسلم تباكي دا فلما قرأ الكتاب يا عند أكا كرنتا من الله صلى الله عليه وسلم كرنتا وأن تكدا تألي رضي الله تعالى عنه خر ساجدا النبي صلى الله عليه وسلم يسو كي سجد سجد الشكر ثم رفع رأسه سنن يدق كنسا فقال يسي assalamu ala hamdan assalamu ala hamdan wani amincin Allah ya tabbata akan wannan kabila ta hamdan ya maimaita har sau biyu wannan shine abin da ya auku dangane da kabila hamdan ta sha ɗaya shine wafdu bani fazara tawagar banu fazarata kun ga yadda lamarin da'awa shi ma kuma haka yake daga cikin darasin da aka fa'idanta da wannan wani kamar da yake sunnar annabawa ma haka take wani zai zo ya da'awa wata da watanni shekara da shekaru iqdi bayan iqdi amma ba a karbi da'awarsa ba yayi yayi yayi haka zai koma haka annabi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari cewa an bijiro masa da al'ummomi ya ga wani annabin tare da shi akwai rahat mutane da basu kai goma ba wani annabin mutum biyu ko uku wani mutum wani annabin mutum ɗaya ya amsa masa wani annabin ma laysa ma'ahu ahad haka yazo tashin alkiyama haka ba matsala mace kowa gwargwadon ladansa yanzu kamar Khalid ibn Walid da bai samu wannan ba sai samu a wajen jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi sayfullahi al-maslum ali kuma radiyallahu ta'ala anhu a matsayin nan mai falala shi ma ya samu wancan din ya samu wani a wajen da'awa Allah ya bashi nasara sannan kuma a wajen yakin ma Allah ba shi nasara haka Allah sun ta'ala ke abinsa Allah sun ta'ala yadda da su baki daya na sha daya yace wafdu bani fazarata a kafin dai mu je nan in ce sa idan mutum mai da'awa ne babban abin da malamai suke ilmantar da mu kansa a babin da'awa shine zama babban abin da ya dame shi shine shi ladan da zai samu a aikin ba wai karɓar aikin agun mutane ba ba wai mutane su yarda da shi ba babban abu shine shi dai ya yi domin ya samu lada domin ko an karba ko ba a karba ba ladan sai yana kaga da ya je a ce yana kokowa da mutane sai sun karba in ba su karba ba ya faɗa da su wannan kuma sai ya jawo ya hasarar ladan to gwanda ya haƙuri shi ya ilmantar ya faɗa fa zakir ko kai dai ka faɗakar kai ba mai tilastawa mutane ba ne kuma ladan ka yana nan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah taimake mu ba mu ikhlas to yace wabdu bani fazara bani fazara su ma ga nasu qadima hadha al-wafd sanata 90 shi ma sun zo a shekara ta tara kun ga dai lalle a kira wannan shekara ta tara amal wufud galibin su a wannan shekara suka zo wannan su zo wannan su zo ba'da marji'ihi min tabuka bayan dawowarsa daga tabuka domin mun karanta a baya irin tasirin da zuwan tabuka ya jawo ga musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na girma da farzini a idan al'ummomi lalle ya isa ya bada wannan sakamako din rumawa kowa tsoron su yake da farisa to ga larabawa sun karbi addini addinin ya sun ɗaukaka ta hanyarsa har sun tinkari mutanen rum an tafi kuma an ga mutanen rum din sun baje an dawo gida da rindina katuwa da ba taba tara irin ta ba kaga a dole kabilun da suke hanya kowa ji tsoro sai a ce a'a lamarin mu da mutumin nan fato ya wuce yadda muke tsammani bari mu je mu miƙa wuya shine duk ake waɗannan abubuwa su waɗannan sun zo su ma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Tabuka kadima fi bid'ata ashara rajulan sun zo wato adadin su mutum goma sha wani abu shine bid'ata ashara rajula mutum goma sha wani abu ja'u muqirrina bil islami sun zo suna masu tabbatar da musulunci cewa sun musulunta wa shakau jadba biladihi kuma suka kawo karar a ƙasar su akwai rashin ruwa akwai kamfan ruwan sama akwai fari shine jadda fasa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-minbara shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai ya hau kan minbari gana daga cikin hanyar da'awa ita ma har yanzu idan mutane sun zo maka daga ƙauye abin da ya haɗa ka da su kuma shine harkar da'awa nan to ka ɗauki lamarinsu da muhimmanci suna karɓar musulunci suna zuwa suka yi kukan cewa garinsu akwai fari babu ruwan sama take annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yi musu addu'ar roƙon ruwa addu'ar roƙon ruwa nan da muka ji mashhuriya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan minbari to a wannan mimbari nasa yayi a madina amma sakamakon zuwan waɗannan mutane shine sai ce farafa'a yadaihi wastasqa ya daga hannunsa sama ya roƙon ruwa roƙon ruwa a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sigogi ana roƙon ruwa a ta hanyar a fita bayan gari a je filin idi a yi sallah raka'a biyu a yi hudu ba a ilmantar da mutane a yi wa'azi a faɗakar da su a tsoratar da su a tuba a koma zuwa ga Allah wannan hanya ce akwai kuma roƙon ruwa da za a yi za a yi a kan mimbari ran juma'a ana cikin bayan an gama huduba addu'ar da ake yi sai zama an yi addu'a ta musamman a kan mimbari ba wai sai an sako a ce a karanta kaza da kaza fatiha da kaza da kaza da kaza ba sai kuma a yi wannan addu'a sai a sako sai a yi sallah ran juma'a kenan akwai kuma hanyar haka kawai ba tare da sallan ba a kai a hau kan mumbarin a yi addu'a ɗin kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan wuri duk wannan ya halatta yau amma hanyar ta al'ada wannan ta bahaushe da ake yi a taro mutane a sa wannan ya kawo hatsi wannan ya kawo menene a rarraba mutane qur'ani wannan ya karanta wannan hanya ce bahaushe ya fito da ita ba ta zo a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba banda kasar Hausa kuma inda ake ta shi ma ba kowanne gari ba don haka ba sunna ba ce ya kamata in za a yi roƙon ruwa a yi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a samu albarka amma a zauna kai a masallaci a yi addu'a a karanta qur'ani ba shine addu'a ba ta roƙon ruwa dai ba a ce karatun alqur'ani da addu'a ba kyau ba amma dai roƙon ruwa ba haka ake yin sa ba yawa a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa wastasqa yin roƙon ruwa wa qala yana cewa اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا الله كشايد دقرنك ددبوبنك كما كياد رحمك كرايد دباينك متتو ka rayar da garin ka matacce ma'ana gari ƙasar ka da ta mutu ma'ana wadda ta iya zama babu abin nan koren matsiro a kanta ya Allah ka rayar da ita Allahumma sqina ghaithan mughaithan mari'an mari'a tabaqan wasi'an ajilan ghaira ajilin nafi'an ghaira dar ya Allah ka shayar da mu ruwa mai taimako ghaifan ruwa mughifan mai taimako mari'an ma'anarsa hani'an hani'an mari'a mai sauƙi wanda babu ruguza ɗakuna babu ruguza abubuwa babu darar a cikinsa shine mari'a da hamza mari'an kuma mai amfani da zai sa amfani ya tsiro shine muhtasiban mai khasbu khasbu shine kishiyar jadbu aiko jadbu shine mai kamar da makaranta fari da kamfa to kishiyarsa shine zama ƙasa tana haifar da amfani ta zama fertile shi da abin da ake da khasbu ngan to wannan shi ake shine mari'a da aini mun fahimci abin tabaqan gamamme shine da zai rufe gari ko ina a same shi wasi'an yalwatacce ajilan ya Allah ya zama da gaggawa ya Allah ghaira ajilin ba da jinkiri ba nafi'an ka sa ya zama mai amfani ghaira dharrin ba mai cutarwa ba Allahumma suqiya rahmatin ya Allah ruwan da muke roƙonka shine ruwa na rahama la suqiya azabin ba ruwan azaba ba wala hadbin ba mai rusau ba wala gharqin ba mai nitsar da mutane ba ko dabbobinsu ko abin amfanin gona wala mahdin ba kuma abin da ke lalata musu abu ba almahku shine almahu wal ibtalu a ɓata abu a shafe shi ya zama babu shi kamar ruwan da zai zo mamako mai ƙarfi ya kwashe garuruwa ko ya kwashe gonakin mutane wannan shine almahku allahumma sqina alghaifa ya Allah ka shayar da mu ruwa wansurna alal a'da'i Allah ka taimake mu akan abokan gaba wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar da malam ibn qayyim ya kawo ta a zadul ma'ad in ka duba zadul ma'ad bangaren sira ya kawo wannan sakamakon zuwan wafdu bani fazarata wafdu najran sai kiristocin najran da zuwan da suka yi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kissar su tana da dan tsawo yace najran bi fathin nuni ana karanta najran nunin din da fata ba nijiran ba ba nujiran ba najran wa sukunin jimi jimin kuma da sukuni naji baladun kabirun ala si'i haka ne ko sabi marahil ke ko yawa gari ne babba tafiyar zango zango bakwai min makkata daga makka shine marahil jam'in marhala ana nufin zango ana lissafa wadda masafa daga cikin masafar da malam da da ake amfani da ita kafin zuwan hanyoyin lissafi na kilomita da mil da sauransu ana lissafa ne da marhala marhalar tafiyar raƙumi marhala na nufin inda matafiya suke zango sun tafi daga wannan wuri inda za su yi zangon farko to shi ake nufi da marhala to shi ne ya ce wannan nisanta marhala bakwai min makkata daga makka ila jihati yaman ta bangaren yaman har zuwa yanzu wannan gari kuma yana nan da wannan suna cikin ƙasar saudi arabia najiran haka ake ce mata sunan laddi ne ma ko province sunan mintakatun najiran akwai garuruwa da ƙauyuka a ƙarƙashinta kuma akwai ita ce hedikwatar wannan ɓangare ɗin da can asali ma a gefen yaman ɗin take a cikin yaman take to yanzu tana cikin saudi arabia sunanta dai kenan kamar da muka ji ya ce kana yashtamilu ala 73 qaryata tun a wancan lokaci ƙarƙashin najiran akwai ƙauye ƙauye ƙauye ƙanana akwai guda saba'in da uku masiratu yawmin lirrakibi sari'i wato tafiyar wuni guda ce ga matafiyi mai gaggawa wa kana yu'allafu mi'ata alfi muqatil mutanen najiran in suka ce za su haɗa tawagar yaƙi da rundunar yaƙi za su iya haɗa maka mutum dubu ɗari mayaƙa shine mi'atu alf muqatil kano ya dinuna bin nasraniyaci suna addinin kirista a wancan lokaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan suna da yawa وكانت وف- وفادة أهل نجران سنة تسع wannan tawaga ta mutanen najiran shi ma a shekara ta tara ta yi ko aka yi ta wa ƙiwamun wafdi 60 rajulan adadin mutanen da suka zo su 60 ne minhum arba'atun wa 20 min al-ashrafi a cikin su akwai mutum 24 daga cikin manya masu daraja a cikin su zababbun su manya fihim a cikin wannan 24 akwai thalathatun mutum uku kanat ilaihim za'amat al-najran wanda shugabancin mutanen najran gaba ɗaya a hannun su yake kun ga ashe wannan tawagar babba ce kuma da a ce yaƙi ta so da ba irin wannan zuwan za su yi ba su ma sun zo ne amma su ba zuwa suka yi don su musulunta ba a matsayin su na masu wani addini addinin kirista ne suke kai sun zo ne don su tabbatar da wannan annabi ne ko ba annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su yi masa wasu tambayoyi su tattauna da shi su ja da shi kuma shi ne abin da ya faru mun yi wannan abin da ya lokacin tafsiri ko lokacin a farkon abin nan saukar suratu ali imran dalilin saukarta shine zuwan waɗannan mutane to da gashi mu ci gaba suka zo daga cikin waɗannan mutum uku ahaduhum na farkon su akwai al'aqib ana kiransa al'aqib kanat ilayhi al-imaratu wal hukumatu da shugabanci da mulki da hukunci shine mai yinsa shine al'aqib wasmuhu sunansa abdulmasih da kunji abdulmasih wasani na biyu shine as-sayyidu laqabinsa as-sayyid kanat tahta ishrafihi al-umur al-thaqafiyyah was-siyasiyyah lamuran da suka shafi ilimi da kuma siyasa shine mai shugabancin wannan kamar ka ce masa minista da yake da alaka da harkar ilimi da siyasa da shugabanci واسمه سننسى الأيهم الأيهم سننسى أو شرحبيل وكما شرحبيل والثالث نأكل شين الأسقف الأسقف شين ما لم يأسكن ما لم كريستوسي in aka ce uskuf ana nufin fada mai ilimi su waɗancan kun zama masu harkar siyasa da shugabanci shi kuma wannan mai harkar ilimi a cikinsu shine al-uskuf وكانت إليه الزعامة الدينية شو قبنت الديني أهل سيكي والقيادة الروحانية ده كما شو قبنت لنا روحي شنو spiritual guidance نجابولنت متاني الديني واسمه سننسى أبو حارثة ابن القمة سنن الله رباني شكونجي أبو حارثة ابن القمة ولما نزل الوفد بالمدينة يا عند ولن توقع سكا سوكاء مدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سكا هدد النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه يتنبيش وانا أبو سما سكا تنبيش وسو أبو بوح ثم دعاهم إلى الإسلام سنن يكراس زواج مسلمتا وتلا عليهم القرآن يكرم تاموس القرآن فامتنعوا أما سكا كي وسكا بي الدين المسلم سيبا وسألوه أما يقول في, في عيسى alaihi salatu wassalam suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aqidar ka dangane da annabi Isa shine ma yaqulu ma yaqulu ai ma ya ataqidu fi Isa me ya aqidar ka dangane da annabi Isa fama kafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma hu dalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna shiru wannan wuni din baki daya hatta nazala alaihi har sai da Allah ya saukar da aya gare shi bai ce komai ba bai amsa musu ba dan ya san za a yi masa umarni kuma sannan wannan din shi kansa wani darasi ne a ciki dan ya tabbatar musu cewa shi fa ba da kaya yake faɗin magana ba wahayi ake a gaya masa kuma sai a faɗa masa abin da ɗazu bai san shi ba domin su ga cewa ɗazu sun tambaye shi ba shi da wannan ilimin yanzu sun tambaye shi ya ba da wannan ilimi ilimin kuma da su sun san haka yake wani zai ce ai da damuwa ya za a zo waɗanda ba musulmi bisa tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wani abu ya kasa ba su ansa ba ta nan zaka kalli abin in ka kalli abin ta wannan abin kamar kana magana ne da wani irin ka irin ka wanda dama karatu yake sannan ya sani shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin sa menene wahayi ne daga Allah to wani darasi ne babba a ce an tambaye shi ya ce bai sani ba ko ya yi shiru daga baya kuma bayan bai sani din ba sai aji ya faɗi abin da haka yake tun a littafan shekaru dubu dubu da suka gabata ko shekaru ɗaruruwa da suka gabata ai kun ga kun fahimci wannan abu yanzu to shine sai da Allah madauki ya saukar masa da wahayi Allah subhanahu ta'ala ke cewa inna mathala isa inda Allah ka mathali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ألا سوكر مسا ونن آية تا همسن دا ترى دا ستين دا ستين دا دا Allah subhanahu wataala ya cewa inna mathala Isa tunda iya abin da suka tambaye shi kenan a nan wurin tare da cewa sauran Ali Imran ma anan aka saukar da ita sakamakon wannan zuwa sai Allah saukar da wannan inna mathala Isa kwatankwacin annabi Isa inda Allah a wurin Allah ka mathali Adam kamar kwatankwacin annabi Adam ma'ana in kuna so ku san wani abu dangane da annabi Isa yadda yake hakikatan to kamar yadda annabi Adam yake haka yake amsar farko mai buga musu kirji ce mai mayar musu martani akan aƙidar cewa ɗan Allah ne ko kuma halittarsa da aka yi ba da uba ba to ba abun mamaki ba ne in an yi mamakin wannan to sai a yi mamakin halittar annabi adam ba uwa ba uba mun fahimci wani abu yawa asalinsa da mai aka halitta shi daga kun fakana to shine abin da Allah mulki ya gaya musu anan إسي إنما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ألا يعلي تشيني لك ترباية ثم قال له كن فيكون sannan sai ya ce da shi ya kasance fai kunu sai ya zama ya kasance alhaƙu gaskiya ce wannan min rabbika daga ubangijinka fala ta kun min almuntari kar ka zama cikin masu kokonto ake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su ma su ji wannan shi kansa an saukar masa da wannan sabon labarin kuma ana gaya masa cewa kada ya kokonto wannan shi ma wani abu ne har yanzu faman hajjaka fihi kuma da wani zai ja da kai ya ce bai yadda da wannan zancen ba min ba'di ma ja aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na wannan ilimi kaga ce ilimi zuwa yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qul to kace ta'ala ku masu jayayya da ni akan wannan ku zo nad'u abna'ana wa abna'akum za mu kira 'ya'yanmu da 'ya'yanku wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum mu mu kira kanmu mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku shine ma'anar wannan wa anfusana a thumma nabtahil sannan sai mu tabarru'i mai addu'a mu kaskanta shine nabtahil mu kaskanta ga Allah mu roƙon Allah fa naj'al sai mu sanya la'natullahi alal kadhibin tsinuwar Allah ta tabbata akan makaryata ma'ana a yi tsine-tsine wanda duk yake shine akan ƙarya to Allah tsine masa in ji Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan wannan ishi ake cewa mubahala mubahala ita kuma al'ada in ana yin ta ana kiran kowa na kiran danginsa ne da shi abu a zauna da in an tashi halaka gaba ɗaya kowa zai halaka kada mutum ya koya ƴaƴansa a can wani wuri nesa sai ya zo ya zama shi kaɗai halaka a gun sai a taro kowa dangi na jini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu ji gashi nan waɗanda suka zo da Fatima da Hassan da Hussein da Ali radiyallahu ta'ala an suka zo aka yi wannan mubahala da su shi yasa shi a suke daukar wannan maganar mubahala a matsayin dalili ne wai na imamancin Ali saboda da shi aka yi mubahala to dama mubahala ana yi ne da dangi na jini haka ba za ba sa Abubakar da Umar za a kira tunda ana zancen dangi na jini mun fahimci abu yau shi yasa a san zuciyarsu suke fassara wai wannan wa anfusana wa anfusakum ne wai ali ake nufi da anfusana wa anfusakum wai tunda shi yasa suka ce aliyun nafsu rasulillahi haka suke cewa shine ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dalilin su shine wannan aya Allah sauke jahilci jahilci da san zuciya amma da waɗanda waɗanda suke mabiya da yawa haka suke bin wannan abu wai kafa hujja ne a ce wa anfusana wa anfusakum a ce ali ake nufi radiyallahu ta'ala an aliyu ba shine manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a aliyu babban mutum ne a musulunci shine bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar bayan umar bayan uthman to babu dan adam da ya kai shi daraja a wannan al'umma silikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan aljanna mun fahimci wani abu aliyu ba mutumin wasa bane amma fa ba shine manzan Allah wannan ayar kuma ba haka take faɗi ba yau amma istidlali istidlali ne kawai na shi'a na shirme wanda ba akan ilimi aka gina shi ba sai sai thumma nabtahi fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin walamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari akhbarahum bi qawlihi fi Isa ibn Maryam sai ba su labari dangane da fadin sa dangane da ma'ana aqidar sa shine abin da yake nufi anan ba sun tambaye shi ma qauluka me ra'ayinka to sai ba su labari da safe ya ce musu gashi gashi ga abun da yake shine daidai fi bau'i hadhihi al-ayatil karima a hasken wannan aya da ta zo wa tarakahum dhalika al-yawm sai ya bassu a wannan wunin suka je masauki suka kwana suka ci gaba da zaman su ba tare da an ƙara tattauna wani abu ba li yufakkiru fi amrihim dan sai tunani cikin lamarin su fa abau an yuqirru bima qala fi isa su suka ƙi yadda su yadda da abin da ya faɗa dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam ɗin nan wannan da muka ji muna fahimta falamma asbahu yayin da suka sake wayar gari ma'ana gari ya sake wayewa wa qad abaw an qabuli ma arada alaihim min qawlihi fi isa alhali sun ƙi karɓar abin da ya bijiro musu da shi dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam wa abaw an islam kuma suka ƙi karɓar musulunci da'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ilal mubahalati yace to shikenan tunda lamarin haka yake an faɗa in gaya muku na gaya muku to ni a cikin umarnin da ya zo min an ce in ba ku yarda ba mai mubahala da ku kar ku bar wannan gari har sai mun mubahala mubahala kuma kun fahimce ta ko ai abin nan addu'a alatsi ne mai ƙarya shine ma'anar mubahala وأقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له في خميل له النبي صلى الله عليه وسلم آيته حين أقبل مشتملا ينا للبئ على الحسن والحسين ده حسن ده حسين في خميل أو نقود وما فيه له ديك تارد الشيء وفاطمة تمشي عند ظهري فاطمة تنابوس أبايا رضي الله تعالى عنها فلما رأوا منه يا عند سوء أن المتهمين suka ga wannan abu suka ga aljidda cewa da gaske yake yi eh shine falan mara au min jidda da suka ga lalle da gaske manzo Allah sai yake tsino wannan za a yi wa tahayyu'a kuma suka ga ashirye yake yana cikin kintsi za a yi wannan tsine tsine kallau sai suka koma gefe wata shawaru sai suka yi shawara a tsakaninsu suka ce kai فقال كل من العاقب والسيد للآخر kowanne tsakanin al'aƙib da kuma asayid suka ce ma ɗayan la taf'al kul kai wannan abin wannan abin ba mu yadda ba kar a yi shi suka gaya wa malamin addini tunda su wannan guda biyun al'aƙib da sayid ai malamai ne a shugabannin siyasa ne mai yin wannan abin ka shugaban addini da shi za a yi wannan lamari sai suka ce masa kul mu kar a yi wannan la taf'al fa wallahi la'in kana nabiyan in annabi ne fala anana kuma muka yi tsine-tsine da mu da shi shine la anana fa'alana babu mufa'ala muka yi tsine ne da mu da shi la nuflihu na hannu in dai annabi ne to ba za mu ci nasara ba nahnu wala aqiduna ko mu ko zuriyar mu baki daya ba wanda zai ci nasara duk sai mun halaka min ba'di na bayan mu fala yabqa ala wajhi al-ard minna sha'ratun wala dhufrun illa halaka babu wani gashi ko wani farce da zai wanzu bayan an yi wannan abun sai Allah ya halakar da shi hakan ko aka halakar da gashi da farce to ina tsoka mun fahimci abu wannan mubalaga ce ta bayanin yadda abu in Allah ya so halaka shi komai nasa zai tafi ثم استمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره sannan sai ra'ayinsu ya haɗu akan su hukuntar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan lamari nasu su ce shikenan sun yadda za su zauna a ƙarƙashin shugabancinsu shugabancinsa amma ba tare da sun musulunta ba ma'ana za su ba da jizya eh sun yadda da shi ne yanzu a shugaban al'umma aljaziratul arabiya gaba daya don haka su suna karkashin sa za su koma kasarsu su zauna su gaba da addinin su wanda suke yi kun gane zancen tunda dama wannan yana ƙara nuna mana wannan darasi cewa musulunci hakika babu umarnin tilas a cikinsa sai ka musulunta in dai ba za ka kawo masa karan tsaye ka hana yaduwarsa ba ka yaƙi mutanensa kana da addinin ka za ka zauna ƙarƙashinsa kuma ka ba da jiziya to sai mutum ya ci gaba da ba da jiziyarsa ba a tilasta mutum da ƙarfi sai ya musulunta to ai musulunta ƙarfi dama ma ba ta yi ba ai ko duk wanda ya musulunta da tilas ba da ra'ayin kansa ba Allah zai karɓi wannan musulunci babu saboda ba ikhlasi a ciki yau sai mutum ya zama a zuciyarsa ya yarda da wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan zai sallah ta karbu in ba haka ba ba za ta ba shi yasa kun ga babu dalilin da za a soki musulunci a ce wai musulunci an yada shi ne da takobi kamar da wasu turawa suke faɗi dan su soki addinin musulunci wai da takobi aka yada musulunci wannan kuma ƙarya ce su ne addinin su na kirista ya yadu da takobi ba a yi addini a tarihi wallahi ba magana ce ta wuce iyaka ba addinin da ya zub da jinin al'umma don a karɓe shi irin addinin kirista ba a yi ba duk tarihi mun sha wannan zancen har na ba ku labarin wani lokaci will durant wani marubuci ana ce masa will durant yana da littafi da ya rubuta abin nan history of civilizations tarihu faƙafa a ciki yake ba da labarin cewa an bi diddigi a tarihi an ga duka yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kakafɗinsu daga farko badar kenan ko har zuwa na ƙarshe har annabi sallallahu Alaihi ya rasu adadin mutanen da aka kashe ba su kai ɗari uku ba a ɓangaren musulmi da ɓangaren wanda ba musulmi ɗin ba gaba ɗaya ba a kashe mutum ɗari uku ba kuma ka je ka bi diddigi ka karanto ka gani adadin wanda aka kashe kakaf in ka hada da wani musulmi da wanda ba musulmi ba su kai ɗari uku ba mutum ɗari uku ba a kai ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu to yanzu dan Allah annabin da yake da wannan rahama din yaushe za a zo a ce addinin sa da takobi ya yaku takobin an yi amfani da shi ne sakamakon tsangwama da hana ci gaban addinin da aka kawo ta bangaren abin da ya faru na kariya kuma kira in aka je kuma kiran cewa ake su musulunta shi kina kyale su mun fahimci wannan abu ko a karanta wannan tarihi idan har wanda ba musulmi ba zai tabbatar da wannan kuma kai ka je ka bincika ka gani za ka yi mamaki yadda za a zo ana yaɗa waɗannan maganganu cewa musulunci da harshen takobi aka yaɗa shi Allah sauki dama dole ne shi ko ita ƙarya ita ce ba ta zama ko addinin da ba na gaske ba baya tabbata sai an yi ƙarya gaskiya ko ba ta buƙatar ado eh haka musulunci yake ba buƙatar wani ado to waɗannan mutane dai suka miƙa lamarin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faja'uhu wa qalu suka zo suka ce masa inna nu'tika ma sa'altana za mu baka abin da ka tambaye mu ka roƙi mu baka fa qabila rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum al-jizyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya ma'ana ya karbi cewa ya yadda da cewa za su bada jizya ba wai a lokacin suka bada jizyar ba ya karbi za su bada jizya wa salahahum ala alfai hulla yi sulhu da su akan za su bada gwado shine hulla guda dubu biyu za su zo da shi saboda a wurin su dama ana irin waɗannan abubuwan ana ake saka irin wannan hulla bangaren yaman ana zuwa da shi ana sayarwa yana cikin babban abin kasuwanci za ku ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa alaihi hullatun hamra hulla din asali shine mayafi na wannan hiramin da suke yabawa yanzu aka to irin sa musulmi silkin ja ko da fari da baki ko ja da fari an mun san shi to irin sa wani ana ce masa hulla yawa to kuma da gwado na wancan zamani dai da ake mayafi da shi da ana kiransa hulla musamman wannan din dai gwadon ake nufi ba wancan na wannan zamanin da ake yafawa a iya kai din ba to yace ya yi sulhu da su akan wannan gwada guda dubu biyu alfin fi rajab za su ba da guda dubu ɗaya a rajab wa alfin fi safar in kuma watan safar ya zo za su ba da guda dubu ɗaya wa ma a kulli hullatin uƙiya tare da kowane hulla a haɗo uƙiya ɗaya na zinare kenan ko azurfa yawwa wa a'tahum zimmata Allah wa zimmata rasulihi ya kuma ba su alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada kowa ya taba su za su zauna karkashin shugabancin musulunci wa taraka lahum al-hurriyata al-kamilata fi dinihim ya bar musu yanci cikakke na yin addinin su su je su kiristancin su su zauna su yi abin da za su wa kataba lahum bidhalika kitaban har ma ya rubuta musu yarjejeniya akan haka aka rubuta yarjejeniya cewa waɗannan mutane za su zauna ƙarƙashin musulunci kuma sannan an bar su su ci gaba da kiristancinsu kar a yaƙe su a matsayin kawai kiristoci wa talabu minhu su ma suka roƙe shi suka nemi an yaba asa alaihim rajulan amina suka roƙi cewa tun da haka ne akan hanya akwai ƙabilu za su iya kai musu hari ko makamancin wannan akwai musulmin da za su iya cewa ya haka waɗannan to a tu a haɗa su da wani amintacce shine annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha alaihim amina hadhihi al-ummati sai ya aika musu ya hada su da amintaccen wannan al'umma din shine abu ubaida ibn al-jarrah abu ubaida ibn al-jarrah li yaqbida mal as-sulh dan ya karbi wannan dukiya ta sulhun da aka yi kuma suka tafi tare da shi haka yazo thumma tafiqa al-islamu yafshu fihim sannan sai musulunci ya dora ya rinka wato yaduwa a tsakaninsu shine yafshu yana yaduwa fihim a cikin su faqad zakaru sun ambata anna sayyida wal aqiba cewa waɗannan mutum biyu shugabanni da mai siyasa da mai ilimi din nan aslama ba'da ma raja'a ila najran bayan sun koma najran su kan sun musulunta a kaga shikenan aka ce jagora babba ya musulunta ai shikenan wa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihim aliyan kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu ali radiyallahu ta'ala an li ya'tiyahu bi sadaqatihim wa jizyatihim dan yazo musu dan yazo masa da zakkar su da kuma jizyar su wa ma'lumun kuma sanannen abu ne anna sadaqata cewa ita sadaqa wato zakka inna ma tu'khadhu min almuslimin ana karbata ne daga musulmi ashe kenan da ba su musulunta ba to ba zakka za a ce ba jizya za a ce mun fahimci abin yawa wannan shine karshen abin da ya kawo shi ma dangane da wafdu najran a da dan to mintunan sun kare ya wuce biyu ba ko uku kuma wannan abin da ya kawo dangane da wannan wafdin ya kare saura wafdi na goma sha uku da na sha hudu ko sha biyar da sha shida shine na karshe wala Allah darasi ɗaya ma ba zai isa wannan ba ko lalla sai mun kawo darasi biyu a sai kuma a shiga wani lamarin na jafi da'awa sai hajjatul wada'i abu dai yana tahowa yana tahowa ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara tabbatar da mu a hanya da fahimta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah sa mana albarka a wannan rayuwa Allah sa mana albarka a ayyukanmu Allah sa mana albarka a samarinmu Allah taimaki kowa akan abin da ya sa a gabansa na alheri Allah tsare mu daga batala da barna Allah tabbatar da mu akan addinin musulunci kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kafafunsa a buɗe wato gwano za a iya layya da shi to daga cikin manyan aibobin dai da aka faɗa idan ba araj ba ne bayyinul araj to za a iya yi inda iya buɗe ne ba ta ɓata masa tsarin tafiya ba amma in ya sa yana tafiya haka a bankaɗe haka to ba za a yi layya da shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi aibobi insha Allah mun samu lokaci a yi bayani akan waɗannan aibobi wannan ko menene addu'a ce ko ba ko ba karanta ba oho to ce wannan mutum menene malam kamar yadda muka ji a cikin addu'a da aka karanta ajilan ghairu ajil malam addu'arsa ta kullum za ka iya cewa allah ya gaggauta biyan bukata to daga cikin ladubban addu'a da malamai suka ambata ya yi kyau wannan tambayar yana cikin abin da ke nuna ana fahimtar abu daga cikin ladubban abu ba a san mutum ita ya Allah yanzu yanzu amma wannan siga za a iya istifna'in harkar roƙon ruwa a cikinta saboda haka roƙon ruwa ita hukuncinta daban dama an riga an sallama lamari daga Allah ke kuma halin da ake ciki ana cikin halin bala'i da mutuwa da ƙasa ta lalace da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan banda anan ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi irin wannan addu'a ko a yaki ba yayi yau da haka ladabin addu'a shine karkace ya Allah yanzu yanzu Allah ba san wannan eh kuma shi ma ajilan ghaira ajil ai za a iya fassara shi da kowane abu ba lalle ne dan ka ce ajilan ya Allah da gaggawa ghaira ajil ba a jinkirta mana nan gaba saboda akwai lokacin da amfanin gona ke fitowa in ya wuce ruwan bai zo ba la'alla ba za a samu ba mun fahimci wannan duk yana cikin dalilin da yasa za a istifna'in wannan sauran ku abubuwan ka na rayuwa harkar aurenka harkar kuɗi harkar me kowanne abu na ana iya jinkirta maka shi kowanne lokaci da haka ba lalle ka cewa Allah ya Allah yanzu yanzu ya Allah a biya mun bukata ai ta jijjiga hannu din nan eh jijjigawar da naci yana da amfani Allah na san naci amma ba a san gaggautawa sannan yace abu na biyu malam masu menene masu ɗariƙu ne haka ne suna kafa hujja da wannan ayar ta mubahala suna gayyatar malaman sunna akan su ma su ɗora ƙur'ani su yi mubahala shi ya halatta to ai mubahala daban ɗora ƙur'ani a ka daban ita mubahala taruwa ake ga waɗannan ga waɗannan sai a daidaita abubuwa a ce abu kaza da abu kaza abu kaza sai a yi abu a kansa kuma sannan daga cikin ladubanta ina tuna lokacin 2003 kenan eh lokacin da aka yi wata munazara da tattauna tsakanin malaman sunna da malaman shi'a ko da wasu 'yan shi'a zan ce a kanatun mustaƙilla wata tasha ta mustaƙilla an so a yi waɗannan abubuwa 'yan shi'a suka ta kawo dabaru haka aka kakkauce ba a yi abun ba cewa tun da an ƙi fahimtar juna a ƙarshen lamari ƙarshen watan ramadan da aka yi da yake a ramadan aka yi to a fito a yi mubahala suka yi ta dabarun da a ƙarshe ba a yi ba amma a sikirin a gaban mutane suka nuna kamar su suke so a yi daga ba ake jin labarin ashe su suka lalata abun abun ba a yi shi saboda tsoron me zai faru ba lalle ne ba koyaushe ba ne in an yi mubahala wani abu yake faruwa ga mutum amma inda annabi aka yi to Allah ba barinta da haka tunda ba annabi ne a cikinmu ba za a iya mubahalar ba abin da ya faru a lokacin za a iya tashi kowa tafi gida amma daga baya wani abu zai iya aukuwa mun fahimci wannan to kuma a zamanin irin na yanzu na rashin aminci da mutane wani za a iya mubahalar sai su iya yin dabarar da za su je su kashe wani sai a ce mubahalar ce ta kashe ko ba haka ne kaga zamanin munafinci da rashin zuciya duk ba ba mai kyau ba wani amfani ga irin wannan mubahalar kuma ba ita hanyar ta ba ita ce mutum ya ɗauki ƙur'ani ya ɗora aka idan izala gaskiya ce Allah kashe ni a jira shi dama zai mutu don ba wani zancen abu ba wani abin ɗaga hankali bane a ciki kuma menene zai nuna gaskiyar na izalar ko ba abin nan ba ai ba wannan harama ga abin da ake yi a cikin nasa addini ne ɗora ƙur'anin aka zagin annabin ne daidai kiran shehi a ce masa Allah shine daidai wannan ko mara karatu ya san ba nan gaskiya take ba don haka ba bukatar ma dora qur'ani a kansa halaka ga wanda yake bi wannan hanya tana nan ko yau ko gobe ko wurin da Allah ya so Allah ya sauke